بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شكشا وأن مغنى شكو بأكار ساتبكو
ثم إنك يا عمر بني الدنيا tayi wahai isa ya fuskanci mai mulki da irin wannan magana summa innaka ya umar bunayyar duniya ka fuskanci khalifa ko gwamna ko minista ko ka faɗa mishi wannan magana summa innaka ya umar ai sai dai in kai kana ɗan kasuwa ne malami ne mai wa'azi kuma kana kasuwanci ko kana da kuɗinka ko baka shan baka bukata wajen kowa amma in baka dole sai ka rusuna dole sai ka sun koyar da kai dole ne wannan baka da yadda zaka yi ne shine tsari iya tsarin kenan aka rike kuɗi aka talautar da kowa da rayuwa da ake duk kowa ne ne ko sarki ko gwamna ko dan kasuwa sai an je an rusuna wajen malami sai abinda malamai suka faɗa to shine aka shirya yanda aka zo malamai suka fi kowa kwaɗayi da talauci kuma talauci dole malamin shi ma yana bukatar ya ji daɗi ko? jin daɗi kuma sai ka samu kuɗi ko? kun samun kuɗi kuma yanzu halin da ake ciki sai ka hada kai da 'yan siyasa saboda dukiyar kasa din na hannunsu in kana takamanka kasuwanci ce su karya kasuwanci ya za ka yi takamanka noma sai a karya noma tun muna biyu ke tun muna cikin buhari zamanin zamanin baya aka ce me ya hada soja ko ɗan siyasa da taki taki dawa ne ne na manomi ne amma manomin yana so sai ya bi soja bariki ko sai ya je wajen ɗan siyasa to ya za a ci kenan komai sai ya rikice Allah ya sauwaki to wannan sai ce ya faɗi labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi labarin sayyidina abubakar sa'an na ya faɗi labarin sayyidina umar ai an ji yadda suka yi sayyidina abubakar a ba kai an tsallake usmanu da aliyu aka je summa innaka ya umar ai alkhalifatul khamis az-zahid kenan umar bin abdul aziz kenan cikin sarauta ya rayu iyayensa duka gaba da baya da matansa da kowa da cikin sarauta yasa yana zamowa khalifa abin da ya fara kewace duk dukiyar da ka tara gwalagwalan da kike ado da su din nan duk dukiyar musulmai ne ki dawo a saka baitul mali duk abin duk shine baya sa riga sai mai tsada a lokacin yana dan birni da ya zo ya zama khalifa kuma sai kaurace ma wayannan duka tsumma yake sawa kamar sufi aka tambaye shi da kana dan birni komai sai ya ce e lokacin ina hangen ina harin sarauta ne tun da na samu sarauta kuma ba abin da raina ke so sai aljanna duk wani abin da zan nema kuma ba aljanna ba to na yi hasara ke to shi yasa duk waɗannan jin dadin sai ya mai da su ga abin da ya fada thumma innaka ya umar bunayyad duniya dan duniya ma'ana dan sarki jikan sarki dan gimbiya jikar gimbiya matan duk a tsakiya ya tashi shi na sarauta ɗin waladatka mulukuha ko da fito fi waladatka mulukuha wa alkamatka sadiyaiha ma'ana shi a mama ya sha ba taga ba haure ba haurowaye ba wa nabatta fiha ka tashi a ciki taltamisuha mazannaha kana neman ta inda za a same ta falamma wullitaha kana nema kana yi ka shiga wannan ka sa wannan kuma ka ganshi idan ka karin tarihin sai kai mamaki kana samun abin da ake so duniyar kuma alqaitaha haythu alqaha Allah wai me kenan ka jefar da ita inda Allah ya jefar da duniya ta jefar da ita baya ba baka damu da ita ba ba ita kake bukata ba kuma yanzu me yake bukata aljanna hajartaha ka kaurace mata wajafautaha ina ma na wajafautaha duniya faraki ɗaya sa'an nan wakazarta ka kyamace ta ba ka sai zunta illa ma ta zawwata minha sai dai abinda gwargwado abinda za ka ci lokacin fa daga kaji sai abinci masu daɗi yana zamowa khalifa sai aka zo daga ɗan wake sai rama sai zogale sai menene wata mata da ta san shi wata tsohuwa da tijuwa ta zo ta gani umar me mai da kai haka ya aka yi ka zama haka jikin shi duk ya fara duk jikin shi ya- ya ya zube ya zagwanye ba cin daɗi sai rashin jin daɗi- mara daɗi ba za a so a taba dukiyar baitul mali ba an fahimta ya shiga sa tsumma in ka karanta tarihi za ka yi mamaki ya aka yi mutum ya iya yi haka kuma in imani ya in imani ya yi karfi a zuciyarka ba abinda ba za ka iya yi ba falhamdulillahi allazi jala bika hubatana alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah kai ne kai jagoranci Allah ya fi mana laifukanmu وكشف بك كربتنا فامضي ولا تلتفت كتفي kada kai waiwaye muna tare da kai muna mara ma baya akan wannan hali da kake ciki fa innahu la ya'izzu 'ala al-haqqi shay'un wa la yadhillu 'ala al-batili shay'un aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lil mu'minina wal mu'minati khutbata qariki qala abu ayyub فكان عمر بن عبد العزيز يقول في الشيء قال لي ابن الأهتم امضي ولا تلتفت يا شيمي امضي ولا تلتفت هكا يفعل آمين با abin da bai yi ba Umar bin Abdulaziz babban malami ne cikin hadisi babban malami ne cikin fikihu ya taba rike Madina kafin ya zo ya zama khalifa to sai khalifa aka sa shi ya takura ma wani malami har sanyi ya kashe shi ya mutu ta sa shi aka yi ba shi ya yi ba lokacin ba shi ne khalifa ba amma daga baya duk baki ɗaya rayuwarsa ta zo aka ce kai ne umar bin abdulaziz kai ne wani ɗan wane kai kai kaza kai kai kaza kai kai kaza sai ce in na zo ranar lahira me zan ce ma allah game da wani sai an yabi aikin su duka ya ce in na zo ranar lahira me zan faɗa ma allah game da wani eh sai hana shi bacci aka ce ai ba yinka bane khalifa zai sa ka duk da shi ne me zan ce ma wane na kiya mana na sauka mana eh a na da ka gwamna an ce kai kaza ba shi ka sauka ba eh saukar tana wuya me yasa saukar take da wuya ba na karan ba na faɗa muku nan ba ba ku gani ba a cikin media ba ingila kuje ranar biyu yana zuwa yana musu abin ranar da ya zo ya lati minti biyar sai ya yi mai minti biyar yana shigowa ya shiga ban hakuri na yi muku laifi na jinkiri na yi muku jinkiri minti biyar mutane na da bukatunsu na yi lati minti biyar shi sa ban mutunta kujera ta ba shi sa na yi resign a ka dawo ka dawo ya ce shi kenan an gama na yi laifi ban cancanci wannan kujerar ba ba ku karanta ba ba ku karanta ba eh to arne ne ai ba mus- ba mumini bane ba musulmi bane shiriri ta ce kawai ta rayuwa shiriri ta ce kawai ta rayuwa to an ga yadda ta kayata ko an da aka gama da wannan to an gama da waɗannan matsaloli kenan har aka kai manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallama tun daga ran da manzon Allah ya bar duniya to mafarin wahalhalu kenan da rigingimu da tashin hankali da sabani da rashin jin daɗin rayuwa to shine sai ce babu ma akramallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallama ba'da mautihi manzon Allah yana da wata mu'jiza bayan ya bar duniya to shine sai ce qala haddathana abu nu'man qala haddathana sa'id ibn zaid qala haddathana amr ibn malik an-nukari qala haddathana abu al-jawza aus ibn abdullah qala kuhita ahlul madinati na ku yace qahata ko qahata ne yace ko kuhita eh qahata ko wayan su haka yake zo kuhita ahlul madinati qahdan shadidan bayan manzo Allah aka samu fari da kamfan rashin ruwa aka shiga cikin wani hali ba daɗi fashakau ila aisha sai mutanen madina suka zo suka fada ma aisha radiyallahu anha ga halin da ake ciki ya za a yi ya za a yi faqalat sai ta ce unzuru qabran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama faj'alu minhu kuwan aw kiwan eh kiwan da kuwan duk ɗayan kowan ne kiwan da kuwan ila sama'i hatta la yakunu hatta la yakuna bainahu wa bainas sama'i saqfun kuje kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a huda tsakanin kabarin zuwa sama ba komai ba ba kariya ba silin ba komai da komai qala fa fa'alu sai suka je suka yi abinda tace su yi famutirna mataran hatta nabata al-ushbu sai aka samu ruwan sama har sai da aka samu amfa aka samu abin nan wa saminatil ibilu hatta tafattaqat min ash-shahmi fasummiya amal fatq aka samu ruwa aka samu ruwa shine in abin da ya kafa hujja da shi kenan wannan bayan wafatin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama to maganganu da aka yi da yawa malamai kun gani rabi ko shafi ɗaya shafi biyu shafi uku shafi hudu shafi biyar shafi shida shafi bakwai shafi takwas shi kenan a shiga rubu wa'annan duk kiki kaka ake cewa suka ce ko mai za a faɗa ai kowa ya san tusannu ziyaratul quburi ba sunna bace ba suka ce to ai babu wani kabarin da ya kai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ba ya halatta a ziyarci kabarin wa kowa kowa ne ne tusannu ziyaratul quburi ba haka bane ba to duk wani kabari da ka sani duniyan nan ya kai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ziyarce shi ko ba za a ziyarce shi ba yaushe suka ce in kun yi amfani da nassi na cewa la tushaddu rihali illa ila thalathat masajid masjid baitul maqdis masjid hada wa masjid haram yace eh amma ai an ce zaka nika gari ka je ka ziyarci masallacin annabi ko kana shiga masallacin annabi kai tahiyatul masjid shi kuma ka nufi ina sai ka nufi ina kabarin manzon alkash ka je ka shiga masallacin annabi ka yi tahiyatul masjid ina yake tahiyatul masjid waje ko ciki ya kuma kace masallaci ciki me aka yi tahiyatul masjid yace kana idan da tahiyatul masjid shi kuma ka nufi ina kabarin annabi malamai suka faɗa suka kunga shafi nawa kowa da hujjojin da yake kawowa kowa da hujjojin da yake kawowa sa'annan kuma sai suka ce ai la tushaddu rihal illa ila salasil masajid inda ake zuwa don a nemi ƙarin lada dalili masallatai uku ya faɗa in kai baitul maqdis nawa zaka samu in kai baitul masallacin manzo Allah nawa zaka samu in kai masallacin Kaaba nawa zaka samu aka ce abinda ake nufi kenan a ce in aka ce ba za a niki gari a je wani wuri ba sai a kashe zumunci ba za ka tashi ka yi tafiya ka je Kaduna ziyarar hajiya goggo ba ya kumbu ba ya dikko ba ba za ka tashi zuwa ziyara ba ya ce duk wannan ya halatta ai me yasa ba a saka shi cikin wannan ba abin da ake nufi shine inda za ka je din ibada don samun ƙarin lada su ne wannan masallatai guda uku in dai za ka yi karatu to za ka samu so na so na kuna fahimta abubuwa ana zo ana gyara ba haka bane ba eh an samu me in aka nuna ma malaman da manya-manyan malamai manya-manyan malamai na ahalis sunna yadda suka faɗa amma an ka karanta dama ka ce ba abin da ya wahalar da rayuwa shine nisfu nahwiyin wa nisfu faqihin wa nisfu muhaddis ka karanta nahu dan kadan kowa ya magana larabci sai ka gara da gyara ka dan karanta fikihu kaɗan lahallari ma baka kai karshe ba zai- kowa ya zo sai ka ce ka karanta ɗan hadisi kaɗan kowa ya zo ka ce ai ba ai- ai da'ifi ne ai menene ne haka aka ta bugawa haka aka ta bugawa aka ce ai shekul- shekul albani ya faɗa cikin ka'a tawassul wal wasila wannan hadisi da'ifi ne kaza kaza kaza sai aka ce eh abin da yasa ya rauna na hadisin wane ne dauko ne littafin nashi kuma ka gani wannan ne ne su ka gani wane da aka ce ya ce nan da'ifi ne can ya ce suka ne ya za ka yi ai sai ka zage dansu sai ka yi karatu sai ka bibbibi abubuwan da aka faɗa tukun kai ka zo ka zauna duk muna muna wucewa ai akwai maganganun cikin wayansu hadisan abinda ake son ka fahimta shine malamai da suka gi suka yi wannan aiki ba daga bacci suka taso suka zo suka yi aiki ba fa ba daga bacci suka taso suka zo suka yi aiki ba tsantsan kaunar manzon Allah kenan ka ya za ka yi ka kare shi wa'annan hadisai guda ɗari kenan muka karanta fa a cikin mu'jizozin manzon Allah guda ɗari shine wannan za mu karasa insha Allahu yau to guda ɗari ɗin nan kaɗan kenan cikin hadisai akwai dala'ilin nubuwa lil baihaqi dala'ilin nubuwa lil asfahani dala'ilin nubuwa zaka ga su hadisai dub- dubanni ga sunan duk abin da ya danganci karamomin manzon daraja mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta in ka karanta wannan sai ka je ka karanta wannan da duk ba wa- duk wannan taurin taurin kan an yi su duk ba wanda ba a yi ba da afahul albani qala al albani sai ka gama malami eh, zai ce wa ma za qala ghairul albani tambayar da zai maka kenan kawai sai ka saurare ce shi kenan abinda ka karanta kenan kawai an fahimta in imamul bukhari da darajarsa da komansa cikin hadisi aka zo aka yi littafi auhamul bukhari littafi auhamul bukhari imamul bukhari yayi wahami nan imamul bukhari yayi wahami nan imamul bukhari yayi wahami nan M- eh al-kamalul mutlaq lillahi wal ismatu li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam amma duk wani malami da ka sani imamin na illa radda wa rudda illa sahibu hazin kabar eh eh eh ai ba zancen yadda ko rashin yadda ba ne ai ba zancen yadda ko rashin yadda ba ne abu ne gashi nan zube ai abu ne gashi nan ai mutane suna na ana ta wasu hahawar albani manyan malaman misira shi suna jin zafi don me ake fada sai mu ce ai albani ba cewa yayi a aiki yayi ya zuba gashi nan wanda ke so ya zo ya irin aikin shi ma ya warware abin da ya fada amma kana zaune kawai ka ce a a a shekaru hamsin baya zuwa yau ba duk duniya ba malamin da ya irin aikin da ya yi amma shi kenan shi a ce komai ya fada daidai ne yanzu na bude nan zan fada muku mun yi ta yaki ne don shi da ɗan shi muka yi karatu yasa ba ma son a ga kuskuren shi kuma ba a- ba ma gini akan kuskuren mu ce daidai ne A, to shi kenan shi shi ne shi kenan mu ai kuskure ka ce daidai sunna kenan la'ala kungiyanci ne an yi daidai kuma ka ce kuskure inda ce shekul albani bai ce ma wani ya zo ya karanta littafin shi ba bai ce ma a'a aiki ya yi ajiye dole ka kowane ne kai za ka karanta ilimin hadisi shi ka je ka ce albani ya ce ka wani malamin mu shek dr mahmud tahan kuskuren da ya samu laifi kenan mutumin suriya ne da su ba sa shiri da shekul albani inda kana da tasawufanci ko ash'ariyanci baya sassauta maka ko kaɗan ya zo ya yi turku takhrijul hadis muna karatu kulliyatul hadis malamin mu ne. yayi littafi game da hadisi tun daga farkon littafin har karshe ko sunan Sheikhul Albani ko so ɗaya bai kawo ba ko ya zarge shi ko ya yabe shi ana karanta littafi aka ce a ai ba yadda za a yi mutum ya yi magana game da ilimin hadisi halin da ake ciki shekaru talatin bai arba'in sai ya kawo albani ko ya ya zarge shi ko ya yabe shi rashin kawo sunan shi ko ɗaya a ciki yana nuna akwai matsala tsakanin ku da shi
kaji ilimi Eh, ilimi ke da na aka tabbatar aka tabbatar turku takhrijil hadis da mustalah al-hadis mutumin suriya ne ba sa shiri da shi ne na shi masar har yanzu manyan malamai muna kallon su muna kallo ana tambayar su wani wanda da shi za ba shehul azhar shi bai samu sa'a ba ana tambayar shi to me kuke cewa game da shehul al shehul albani bal ustaz albani kuma ya girme mishi mutum ne wanda yake sa'ati gyaran agogo ya iya mini ne kaga abinda ake tambaya daban inda yaje yana magana daban to ba ka da abinda zaka ce kenan ba ka da abinda zaka ce kenan eh so nawa abubuwa da an kara biya sai kan in dai zaka karanta to zaka yi gyara in zaka karanta to zaka yi gyara ga shafuka da da fara wannan littafin zuwa yanzu zaka ga shafi guda nawa shi wannan shi wannan ai kaza wannan ai wahami kaza wannan ai shi kana kai ta rubutawa kana rubutawa kana rubutawa ai ba masu me bane ba me amfanin kai da ka karanta mustalah al-hadis me amfanin da kake cikin ilimin hadisi din kai kai ma kai karanta inda gyara inda za a gyara ai gyara amma ka girmama wanda ya cancanci a girmama eh kowane ne kai baka isa ba dole ka girmama manzo Allah ce laysa minna man lam yuqir kabirana wa yarham sagira abinda ake ciki ke ai kun ga shafuka guda bakwai ko ta maganganu game da wannan hadisin da muka karanta za a ziyarci kabarin annabi ko ba za a ziyarci kabarin annabi ba za ana ma'ana za a yi tabarruki ko ba za a yi ba za a yi menene ko ba za a yi ba malamai manyan malaman ahlus sunna fa su hafizu zahabi su wane ne da wane ne su imamu nawawi duk manyan manyan ahlus sunna amma kana zaune ka zo ka zauna da daddare ka je ka je ka jefar ka ya za ka yi ka san abin da ake ciki قال أخبرنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال لما كان أيام الحرة wannan mu'jiza kenan da nana Aisha ta ce a hura sama har zuwa sama ba kariya tsakanin kabarin manzon Allah da sama abinda ta faɗa musu kenan to wannan Sa'id ibn al-Musayyib ne da aka yi yakin Harra yace kwana uku masallacin Annabi ba kowa ciki ba kiran sallah ba ta da ikama shi kuma yana ciki bai fita ba yaya kake ka san lokacin sallah ya kai ya ce da lokacin sallah ya kai sai ji hamhama daga kabarin manzo Allah hamhama hamhama muryar doki mana ƙara sai ya ji motsi sai ya san lokaci ya kai kiran sallah kenan sai ya sallah sai ya san azhar ya kai la'asar ya kai magariba isha قال أخبرنا مروان بن محمد عن سيد بن عبد العزيز قال لما كان أيام الحر لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قوة أنجي حر أنجي تاشن هنكلي ببن مصيفة الله كياي ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب في المسجد شي بيقوشي بينا تشكي مسلاتي وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم همهمة أصل همهمة مريان دوكي كينا sai ya ji motsi a ciki da ya ji motsi ya san kiran sallah lokacin sallah ya kai kenan sai ya azhar da lasar ya kai sai ya ji wannan magarba so biyar haka zai ta ji har aka yi kwana uku sannan da aka gama duk abin da ake yi aka sake dawowa masallacin rayuwa ta koma yadda take da حديثي ذكر شيء نشكو الريشيني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد هو ابن يزيد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن نبيه ابن وهب أن كعبا دخل على عائشة يا شيخ وجنة عائشة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب أنا ما قدم منذ الله سي كعب يتي ما من يوم ce babu wata rana da za ta hudu ya illa na zala sab'una alfan minal mala'ika hatta ya hafu bi kabrin nabi sallallahu alaihi wasallama ya diribuna bi ajini hatihim ya ce duk garin Allah ya waye mala'iku dubu saba'in sab'una alfan za su su kewaye makawarin manzo Allah suna karkada kafaɗinsu da yamma su tafi gobe kuma wa'insu su tawo haka za a yi har ranar tashin alkiyama in aka bude kabarin manzo Allah zai fito tsayuwar alkiyama mala'iku dubu saba'in za su zo su raka shi يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه زفاف كاسا عند أكي أكي ركع أمريا إذا, إذا زفت العروسة إن أكا قام بكي إذا أكي أمريا إذا تتاري إذا أكي سجدها أتكي أكي ya ake yi a ba tura ta ake yi kewaye ta ake tana tafiya ta alfarma tana tafiya kowa na mai ita saboda ita ake kalloran nan sallallahu alaihi wasallama haza akhir wannan shine karshen hadisi na ɗari da muka karanta cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka'idan da manyan malamai ke tafiya a kai cikin irin waɗannan abubuwan duk ina gani sai wannan hadisi akwai kaza wannan hadisi akwai kaza sai aka ce hadisi da ba, ba za a karbe shi ba ya kasu kashi biyu ko mardudun li saktin ko mardudun li ta'anin amma mardudun li saktin ya ce shi al'amarin shi yana da sauki shine al-irsad أو الانقطاع أو الإعضال أو التعليق أو التدليس وأن قدا بيرسوني مردود لسقط كنا abin da yasa aka karban su an samu gibi a cikin sanadin gibin ko ya zama tabi'i ne ya ɗaga hadisin to ya cire sahabi ko mutane biyu babu ko kuwa italiku ne suka ce waɗannan duk suna da sauki meye saukinsu suka ce in aka zo don fada'ilul a'mali akwai waɗansu abubuwa da ana sassauci a kai fada'ilul sai suka kawo suka ce mu ana aiki da hadisi da'ifi fi fada'ilul amal da sharati kaza da sharati kaza da sharati kaza to lokacin da muke zafin kai duk abin da shekul albani sai mu faɗa to sai aka zaka ce a'a abin da malamin ku yake faɗa din nan fa magana ce ɗaya cikin maganar manyan malamai to don me kuka rusa kuka tura duk wata magana kuka ta sa kuka yana nuna kuna da jahilci kenan eh yana rujin da jahilci malamai suka ce fada'ilul a'mal sai wani wani su malamai sai a babu wani fada'ilul a'mal hadisi da'ifi hadisi da'ifi ne suka ce ai raunin ya karkasu wani raunin yana da sauki wani raunin yana da kaza wani duk haka ake bin su da suka zo suka bibbi wani hadisi da muka karanta nan suka ce ai wannan hadisin cikin tawassulul wasila ibnu taymiya ya ce kaza suka ce ibnu taymiya maganan da yayi duk akan wani rawi ne bai yi magana kan sanadin darimi ba bai yi magana kan sanadin darimi ba sanadin darimi ya sha banban da sanadin wancan da ya raunana aka ce to ai ga shehul albani ya rauna ya ce kaza kaza wane kaza kaza ka ce wane kaza da ka ce shehul albani ya ce da'ifi din nan ne dauko littafin shi kaza ka duba wane din nan me ya fada a ciki yace kuma sika ne to kaga abu ya rikice abu ya shiga suna ya fi dubu za ka yi haddace duka in ya zama na imamul bukhari an ce mishi auhamul bukhari to wani malami ne ko ba za a mishi gyara ba ba malamin da ba za a mishi gyara ba an fahimta to sai ya zama na duk sa'an da ka saba da malamai ka yadda da su abinda suka faɗa shine gaskiya abinda suka faɗa shine daidai ba ka da iko ba ka da dama ba ka da ilimin da za ka bincika ka gani ya aka yi shekul albani da kanshi yakan na raunar hadisi ya zo kuma me ya saha yana saha hadisi ya zo kuma ya me matsala ce ta kwakwalwa in kai kus in abu ya shige ma duhu ko baka gano shi ba dole ka zantar da hukunci in kuma ka sake bincike shi ka zantar da hukunci abin da ake so a yi karatu walakin kunu rabbaniyina bima kuntum وبما كنتم تتكاسلون وبما كنتم تتكاسلون وبما كنتم تدرسون اي كراتو abinda aka ce kenan iqra bani surat iqra aka ce ikra kai karatu ka karanta me hazful maf'ul yufidul umum aka ce ikaratu karanta karanta fikihu an nuna maka me karanta nahawu an nuna maka me karanta tafsiri an nuna maka me shi aka ce yi karatu karanta yi karatu kai me kai komai amma da sharaɗi guda ɗaya bismi rabbikal ladhi khalaq ba haka bane ba suratul alaq bismillahir rahmanir rahim iqra kai karatu ka karanta sciences ka karanta technology ka karanta duk karatu ka karanta har nukiliya ka karanta har AK47 ka karanta amma da me bismi rabbika bismi rabbika allazi khalaq da sunan Allah ubangijinka da ya halicci bayinsa ubangijinka da ya halicci bayinsa din nan in ka karanta AK47 yace karka yi zalunci da shi Allah madawakin sarki ce ke siffantuwa da siffofi guda biyu kawi azizun azizun rahim ba haka bane ba in mutum yana da buwaya me zai dagawa zai amma Allah kuma yana sifata rahama yana da wannan yana da wannan inda ake bukatar wannan nan za inda ake bukatar nan za to da duk wanda zai karatu ya karanta bismi rabbikal ladzi khalaq kike dan duniya ba za ta shiga wannan hali da ake ciki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da suka karanta bismi rabbikal ladzi khalaq ba an yaki ba sun yaki an yaki da su ba yaya aka karasa ana tsokanan su ai musu kaza ai musu kaza ce a ce ya manzo Allah ya zabe ce ba ai min izini na yaki ba a'a eh ba ai min izini na yaki ba sai ku yi hakuri har Allah zai saukar da uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim الذين أخرجوا من ديارهم بغير إلا أن يقولوا ربنا الله أذن للذين يقاتلون وأن أكي يا كنسو أنا زالنت سو يو أنباس إذن سو ياكي وأن أكي يا كنسو yaki da za a yi bismi rabbika allazi khalaq fara fara yaki ma bismi rabbika allazi sai da ubangijin kai ba da izini to sa'an nan da ka shiga yaki din za ka yi ne da izinin Allah za ku je yaki kar a kashe tsofaffi kar a kashe mata kar a yi kaza kar a kona musu kaza to bismi rabbika kenan kana karatu da sunan Allah Allah ya ce kai kaza Allah ya ce kar kai kaza duk sa'an da rayuwa ta tafi a haka ba za a samu wannan matsaloli da ake ciki ba an fahimta mun manta yakin muwatta an manta muwatta kenan mun manta jihadi a cikin muwatta yaki kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza ba haka bane ba ba a kashe mata tsofaffi in ba suna ba da shawara cikin wajen arna bane ba a kashe su ba za wanda ke cikin cocin shi yana cikin wurin ibada ba za a masa komai ba banda addinin musulunci wa ina aka taba samun wannan to shine mana iqra bismi rabbikal ladhi khalaq in za ka karanta fikihu ka karanta da sunan Allah hadisi ka karanta da sunan Allah tafsiri ka karanta da sunan Allah nahawu lugha menene technology likitanci komai ka karanta da sunan Allah in ka karanta da sunan Allah to shine abin zai alfano za a samu amfanin abin a kauce ma cutar da ke cikin abin amma in ka karanta ba da sunan Allah ba da sunan shaidan ba yadda za a yi a tsira daga sharrin wannan abin da aka karanta ikra'i ya za a yi ba yadda za a yi a tsira daga sharrin wannan abin wanda ya kirkiro bindiga ba ya kirkiro bindiga ba ne don a yi harbi ba shi ina ruwan shi da kar a yi zalunci ba ruwan shi da kar a yi zalunci saboda shi kan shakan zalunci yake ba haka ba ne ba har sahabbai suka gama rayuwarsu duka musulmai duk suna maganganun da suke musulmai su ne 'yan ta'adda har rayuwar sahabbai ya kare ta kare har lokaci aka zo duk babban makami wajen musulmai shine me takobi kibiya takobi sanda menene da menene su ne suwa suka kirkiro bindiga suwa suka kirkiro wayannan baki daya su suka kirkiro to su kuma ba su karanta da sunan Allah ba allazi khalaq wanda ya halitta khalaqal insana min 'alaq ya halici dan adam iqra ka karanta wa rabbukal akram ubangijinka shine yafi girma allazi 'allama bil qalami wanda ya sanar da alkalami kai rubutu ka karanta kiwiya ba za ba abinda zaka samu a cikin kiwiya eh balle malaman hadisi suka ce ba yadda za ka samu ilimin hadisi sai kana sai da kiwiya ba zai yiwu ba sai ka yi rubutu ka rubuta wannan ka rubuta wannan ka haddace wannan wannan ya kwace ka dawo da shi ka rubuta wannan ka rubuta wannan har yanzu duk duniya babu littafin da zai sauko kasuwa nan da na a wasu shi kamar ilimin littafin hadisi duk inda ake littafin hadisi baya saura kasuwa yasa duk malamin hadisi kuma baya iya aje kuɗi kullun za a ga sabo kuma kullun ana bukata littafin hadisi kenan duk wanda ya san wannan ya san da haka an fahimta amma da kiwuya da menene da menene ba zai taba yiwuwa ba kiwuya a cikin ilimi duka ba balle ilimin hadisi ba zai yiwu ba za ka haddace ya kwace ka sake haddacewa za ka rubuta ka kwana kana rubutu ka rubuta wannan ka rubuta wannan ka rubuta wannan to sa'an nan kana nan kana nan sai Allah ya zo sai Allah ya zo ya tarfa ma al'iliminka albarka shine ai mu'addar kutni darimi imam al-bukhari imam muslim an-nawawi at-tirmidhi kowa kowanne a cikin su ba wanda yaje kwanta ya samu abin da ya samu sai da aka kai kawo ka tashi daga nan har sakwato zaka je ka jiyo hadisi daya eh zaka zo zaka je ka jiyo hadisi daya yana tafiya tiryatir yana sauka me ya sauko da kai masa kaza kaza hadisi naji daga manzo Allah aka ce wani ne yace aka aka aka kawo mishi da sanadin da komai yace shikenan ka sauka mana ga yace a a abin da ya kawo dake dan zan koma allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam shi ya sanar da dan adam abin da bai sani ba kalla إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى أن أنا تبس إن الإنسان إن الإنسان جنس الإنسان كنا دد أن أدم إن دي سامو وداتا تزي تغاوى زي تغاوى tunda ba da sunan Allah ya yi karatun ba ba da sunan Allah ya shiga ofis ba ba da sunan Allah yake mulki ba ya shiga ofis ne don ya samu kuɗi don ya samu mulki ya shiga rayuwar ne don ya tara kuɗi don ya tara mulki ya za a zauna lafiya da shi ya za a huta da shi ba tunaninsa ba, ba, ba komai cikin tunaninsa sai yaya zai ya tara kuɗi to duk sa'an da kuɗi ya tashi kan biyan bukata ya zama na tarawa shi kenan rayuwa ta shiga wahala ba zai taba wadatuwa ba ba zai taba wadatuwa ba don tarawa ake ana lissafi ana da kaza ana da kaza ana da kaza to duk sa'an da ka samu ka shiga ofis kai ke da kai ke da jagoranci a cikin wannan rayuwar duk abin da ya shigo hannunka kafin ka tunani kafin ka tuna talakawanka ko waɗanda suka kai ka wajen ko waɗanda kake ma jagoranci daga kai sai matanka sai ƴaƴanka kuma ba ran da za ku wadatu balle ku ce bari a san matalakawa duk abin da ya zo tunaninku ya za ku yi tun naira dubu goma na isan ku har aka zo miliyan goma sai kun kara sai ya kai biliyan kuna so duk abin da za ku yi a kashe makudan kuɗi saboda a huta a ji sanyi a rai kuma dawayen na za a yi a gama kuma ba za ta jin sanyi a rai ba kullun cikin gashin hankali ake kullun cikin wahala ake kullun cikin rashin kwanciyar hankali ake saboda me baka shiga ofis da sunan Allah ba baka shiga makaranta da sunan Allah ba aikin da kake baka shiga da sunan Allah ba baka yi noma da sunan Allah ba baka ba abin da kake bismi rabbikal ladhi khalaq to shikenan sai Allah ya sa ido yana kallon ka ina zaka duk inda zaka je zaka dawo anna ila rabbikal muntaha alaysa kadhalik innal insana la yatgha al insana akace menene al insan eh al-insan al-insan kulli kulliyun ne ko kullu ne al-insan ka ce mutum afraduhu dai dai wansa shine wa ni da kai da ita da shi da shi da shi ba muke ran ba shine mu shine muka zama mutum akwai bambanci da kace mutum da kace kujera mutum kulli ne ko afraduhu ni da kai da i da shi da ita da menene kowanne a cikin mu afradin ya mutum ne ba haka bane ba amma kujera fa kullu ne kace kujera ko teburi ba za ya taba zanwa ko jera ba sai an samu katako da kusa da sinadarin hada katako da katako da leda da mai she sun hadu she su zama mai amma an ka dauko katako fa za ka dauko katako ka ce kujera za ka dauko kusa ka ce kujera za ka dauko kaza ka ce kujera she sun hadu she su ba da kujera amma kowane ɗaya a cikin su bai isa a ce masa kujera ba amma al-insanu fa afraduhu ɗaya ɗayawansa kowane ɗaya mutum ne an fahimta innal insana la ya zai tsagawa an ra'ahu stagna amma fa duk abin da kake inna ila rabbika ruj'a eh inna ila rabbika ruj'a duk inda kai ka gama zaka koma ga Allah ara'aita allazi yanha 'abdan idza salla أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى تبر أبا الشيخ كسيم هذا حديثي mun gama wannan hadisai guda ɗari ko to sai kitabul ilmi kenan ko kitabul ilmi babu babu tiba'is sunna na ku ba kitabul ilmi wannan akwai babu tiba'is sunna aka ce ilimi farkon babi shine bin sunna eh marudu lita'anin ai mun karanta su kullum muna karanta su wanda aka samu ma'ana makaryaci ko wanda ake zargi da karya ko mai fiski ko fasiki ko dan bid'a ko jahala waɗannan bayan da za a yi su gyaru shi yasa za ka ga malamai masu ilimi suna kawo hadisin bai samu sanadi ba yi sanadin da yake mursali ko munqati ko mene sai ya kawo shi fi fada'il al-amal in ka ce ai kai baka yadda da fada'il al-amal ba to dan me wani ya yadda don kai baka yadda ba sai me sai me ai ba za a zama yaro ba yaranta ake yi ba yaro ne komai ya gani sai me sai shi komai sai dai shi ba haka bane ba wannan matsala ce ta ba wannan matsala ce ta ilimi هل فهمت قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان أنا عبد الرحمن بن عمرو عن إرباض بن سارية قال يتي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر منذ الله يهيمنا صلى أصبا صلاة الفجر ثم سألنا بايا أن إذا صلى wa'azana mau'izatan baligatan ina ma'ana mau'izatan baligatan wazi kai matuka in muka ce mau'izatan baligatan mai zafi fa saboda mai zarafat min hal'uyun wa wajilat min hal'ulubu wa'azi mai zafi ya yi gargadi da suka ga wannan abubuwan da manzo Allah ke faɗa anya ko manzo Allah baban kwana ta yake yi mana ba zarafat min al'uyun idanu duk suka kwarara awaye wa wajilat min alqulub zukata duk suka kada suka ji tsoro fa qala qa'ilun sai wani cikin sahabbai yace ya rasulullah wata riwaya fa qulna ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam كأنها موعظة مودع فأوصنا inda manzon Allah ke shiga yana fita yake faɗo anya ko baban kwana manzon Allah ke yi mana ba fa'ausina ina mana fa'ausina me bambanci tsakanin wasiya da mau'iza baliga wa'azi ake muku mau'iza baliga mai zafi mai kai matuka mai ratsa jiki mai menene to anya ko manzo Allah ba ban kwara yake ba to manzo Allah kai muna wasiya ina ma na kai muna wasiya na tunda alaman tafiya ce ba baya bukatan a ce kaza a yi ka a dora mu akan abinda in an dora mu magana ta kare an fahimta fa'ausina faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce usikum bi taqwallahi usikum bi taqwallahi ina yi muku wasiya da tsoron Allah manzon Allah da zai bar duniya na na Fatima ta zo me yace usiki bi taqwallah ما هي التقوى التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وغضب الله وقاية ka samu kariya ka sa tsakaninka da azaban Allah da fushin Allah shine takwa was-sam'i wat-ta'a da ji da bi wa in kana 'abdan habashiyyan ko da bawa ne bakin bawa aka dora muku to kada a yi sabani a ji abi matukan ba ba ya umuri da saba Allah addini bane fa innahu cewa yanda al'amarin yake من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا wannan ba mujiza bace ta manzo Allah ba sallallahu eh fa innahu man ya'ish minkum ba'di bayana wanda ya rayu fasayara ikhtilafan kaseera haka ya faru ko bai faru ba mujiza kenan ta manzo Allah ya bada labarin abin da zai zo bayan shekara dubu da wani abu yanzu ana cikin ikhtilafan kaseera ko babu ana ciki to menene zai kare mu daga halaka na wannan ikilaf a ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina al-mahdiyina min ba'di addu alaiha bin nawajis wa iyyakum wal muhdathat fa inna kulla muhdathatin bid'a wa qala abu asim marra wa iyyakum wa muhdathat al-umur فإن كل بدعة ضلالة farko in mutum yana so ya kare abu sai ya rike da hannu in yana so ya kare rikewa da shi sai ya me ya manna kirji in yana so ya kai karshe sai ya ciza da hakuri yace abdu alaiha bin nawaji wannan sunnar da manzo Allah ce ina muku wasiya ku rike da ita din nan in za ku iya cizawa ma ku ciza in karke da hannu za a iya bugewa a kirjinka za a bugewa amma abin da ka ciza da hannu sai dai a cire da hannu a koren baki an fahimta fa'alaikun bi sunnati alhamdulillah alhamdulillah zalika fadlullah yuti mai shau komai na zuwa munasaba sai ga buhari mun kama sai ga turmisi mun kama sai ga yanzu mai cikin mai ake ciki haka shi ko waɗanda suka kare wannan rayuwar suka kare manzon Allah su yi maulidi ma'ana mun fi su san manzon Allah kenan mun fi su kare manzon Allah kenan to wanda ya maulidi ya za ka yi da shi eh ya za ka yi da shi za ka yi fada da shi ne waɗanda suke maulidi din nan suka su kashi uku ne fa akwai malamai akwai mutane ne wanda aka yi aka yi tafiya ta yi tafiya aka zo aka tabbatar da cewa gaskiya wannan bid'a ce to amma ya za yi an saba ana yi shekara da shekaru an kora to shine suna faman gyara abin ai fama muke yi mu tarbiyyatar da 'ya'yanmu kan son manzon Allah akan bin manzon Allah kan menene kaza kaza ba haka bane ba suna neman azar suna neman a gyara abin to ya zaka yi da wannan shine kai ma kuskuren da zaka yi kake yi shine aka ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar sai ka zo to wanda ya maulidi dan yana murna da haihuwar manzon Allah sai ka saka shi wuta kenan ba haka bane ba eh da a mutum ya ce muna murna ne da haihuwar manzon Allah zai ce ya yi bid'a zai shiga wuta mana murna da haihuwar manzon Allah zai shiga da mutum wuta eh shi sa da'awa da wa'azin suna bukatan ƙwarewa a ciki ka fahimci menene za ka yi an fahimta suna faman gyarawa suna faman gyarawa don ba yadda za su yi an shekara nawa ana yi an sa mutane an kafa guya menene da menene ya zama hanyar cin abinci to ya za su yi nan me yake ba me yake nan je masar je maghrib je kasashen larabawa ka gani irin abubuwan da ake yi sa'an nan na farko kenan na biyu wayanda su ba san abin da ake ciki ba haka suka saba aka suka ga ana yi aka ce musu shine son annabi don Allah za a ce maka son annabi ko wannan abin aka ce ma son annabi ne addu alaiha to ya za ka yi da shi haka aka karantar da shi aka koya masa kuma duk manyan malaman gari abin da suke faɗa masa kenan yaya zai iya san wannan bid'a ce eh fada da shi ya zama mai ba ta lokaci sa'an nan waɗanda suke kambama abin saboda ya zama musu hanyar cin abinci ba ran da za su janye wannan su kuma fada da su ya zama mai ba ta lokaci lokaci ya cika ko to shi ke nan sai Allah ya kai musati mai zuwa Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم